لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na asabar daren lahadi 19 da wata na sha'ban hijrar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 11 da wata na biyu a watan uku afwan watan maris miladiya 2023 idan tarihi ya ya inganta ci gaba da karatun hadisi da muke gabatarwa a kowane mako a cikin wannan littafin mitarin albarka na al-arba'un an-nawawi na Sharfuddin Abu Zakariya alaihi rahmatullahi ta'ala wanda yau zamu tashi darasi na 30 daidai kuma shine darasin ƙarshe cikin wannan littafi insha Allah za mu karanta hadisai guda hudun ƙarshe sai da manto arba'una nawawi mu masa karatu guda talatin sabanin ahdari da muka yi ma darasi ishirin da biyar za mu karanta hadisi na talatin da tara arba'in arba'in da ɗaya da kuma arba'in da biyu malaci alhadisu tasi'u wa thalasun hadisi na talatin da tara عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما wannan hadisin Abdullahi dan Abbas ya rawaito sa wanda al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi a cikin sunan kinsa hadisi na biyu. da arba'in da biyar hadisin da al'imamu albani ya ingantar da shi a cikin littafin sahihul jami hadisi na dubu da takwas da talatin da shidda hadisin abdullahi ɗan abbas Allah ya ƙara masa yarda ya ce an na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba shakka manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sahabihi wa sallam watan kala yana cewa ko ya ce inna Allah tajawaza li Allah subhanahu wata'ala watan ya ya tajawaza ya yafi li ay min ajali Allah ya yafi ta dalilina wa aka yafewa an ummati akan al'ummata Allah subhanahu wata'ala ya yahi wa al'ummata ta dalilina ni annabi sallallahu alaihi wasallam ababe guda uku duk abinda mutum zashi akan a cikin rayuwa inda ɗaya cikin wannan uku ne to Allah subhanahu wata'ala ya ya yafe masa abu na farin al-khata'a kuskure kuskure abun yahuwa ne wanda Allah yana yahe shi da bawa idan bawa ya kuskure menene ma'anar kuskure shine mutum ya ya aikata wani aiki ba da gangan ba shi ake ni da kuskure ko duk abin da mutum yayi ba da gangan ba to Allah subhanahu wataala ya yake masa misali kamar yin magana cikin sallah ba da ganganci ba Allah baya kawo mutum da wannan laifin kamar da wata rana daga Muawiya dan Hakam ya shiga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah sai ji wani yayi atshewa sai ya ce alhamdulillah sai Muawiya ya ce masa yarhamukallah ana sallah wani ya cewa ya ce alhamdulillah sai muawiya ya ce masa yarhamukallah shi wanda ya ce yarhamukallah yana cikin yana cikin sallah dan fa mutane kowa yayi zugun yana kallon sa a lokacin da aka aka yi da sallah annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da yake mai tausayi ne sai ya ja hankalin sahabbai cewa waton kasu masa irin wannan kallon sannan kuma ya ja shi ya karantar da shi yace inna hadhihi as-salata la yaslihu fiha shay'un min kalamin nasi inma hiya takbir wa taslih wa qira'atul qur'an wannan sallar ba abin da ya dace da ita cikin zantukan mutane a cikin abin da mutane suke yi na rayuwa ba abin da ya kamata da shi bai kamata a yi magana cikin sallah bal dai da sallah kabbarbari ce da kuma tasbihi da karatun karatun alqur'ani sannan kuma a cikin alqur'ani mai girma ma Allah subhanahu wataala yayi wa mutane uzuri akan wannan inda manzo Allah ya roki Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana kada ka kama mu da laifi ya ubangiji kada ka kama mu bisa da da kuskure da laifi inna sina idan muka yi kuskure au akhtana kuma muka yi in muka manta ko kuma kai muka muka yi kuskure ma'ana dai duk abinda mutun zashi na kuskure da mantuwa Allah ba zai kama sa da laifi ba sai kuma yake cewa wal nisyan da kuma mantuwa duk abinda mutun ya manta yayi sa in dai bisa mantuwa ne Allah baya kama sa da laifi kamar da mun karanto aya rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana mantuwa duk abinda mutun ya manta a kansa domin ma'anan mantuwa shine zuciya tai tunanin zuciyar mutun yawa a ciki har yazo ya aikata abu wanda bai san har ya kasa yin abun da ya kamata yi shine mantuwa ko tunanin zuciya ja mutun har ya kasa yin abun da ya kamata a ce ya yayi wannan shine mantuwa zaka idan mutun ya manta game da abu to Allah subhanahu wataala baya kama su da laifi yanzu misali kai ne ka manta baki sallar asar ba wai ba da ganga a mantuwa ne kai wajen Allah baka da baka da laifi kamar musulmi ne yake da azumi kana da wata azumi wata ramadan kawai ka zo gida sai ka iske yara sun yi wani yamutse mai kyau ya sha timati da albasa ana azumi kai kawai sai ka dan daidaita kai ba sai da ka gane ka ga cewa shi azumi ake yi kaga wannan ba haka mal azumin ka na lafiya lau kuma baka da baka da laifi ko mutum kawai ya je ya dauko wani abu cikin firigo sai ya gaji ya sanyi sai ya tada shi sama ya daidaita kansa sai da ya kare sai tuna cewa shi azumi ake yi kaga ya manta kenan ko to Allah baya kama sa da da laifi duk abin da mutum yayi bisa mantuwa da kuskure Allah subhanahu wataala baya kama sa da laifi sai abu na uku shine wa mastukrihu alaihi da kuma abunda da kuma abunda aka aka tilasta su akai duk abin da aka tilasta ka wajen yin sa to baka da laifi ina fatar mun fahimta idan aka tilasta mutum akan yin abu wanda ba arabin kansa bane ya aikata a a tilasta sa aka yi to bai da laifi gashi wani sahabi da aka kama aka sanya shi saka bar shi sanya shi zagi manzon Allah sallallahu alaihi yana kuka ba yadda yake kaga wa mastukuri hu kenan ko an tilasta sa ne akan akan yin abu misali mutum ne yana tafi sai ‘yan fashi da makami suka yi garkuwa da shi, sai suka ce masa to ɗayan biyu ko ya sha giya ko su halbe shi, ko kuma ko ya zina ko su halbe shi, sai ce a giya haramun ce, zina haramun ce ba zai. A kawai sai ya ƙoƙarin ya kare, ya kare rayuwarsa, yana ba ta kaga an cilasta mutum ne akan yin akan yin wannan abun. Haka tana faruwa a misalin irin ma'aikacin nan gwamnati, sai a dauki mutum a yi masa matsayi kuma daga baya sai a zo ana maka mulkin je kana yi ka sai a zo maka ai suke da sama sai a dinga sanya ka yin abun da bai kamata ba kuma kuma Allah ya dubi zuciyarka akwai manufa ta kawo gyara a cikin al'umma rushin ire-iren ku cikin wannan huri zai kawo tababarewa al'umma kaga nan aga cilasta mutun yin wannan abun ba laifi Allah ba zai kawo shi da laifi ba saboda shi ba bisa ba bisa rabin ransa bane ya ya aikata wannan wannan abun misali a ce kai ne kai ne director de duwan misali ala sabilil misal kaida ce kayan kowa a auna ko duk wanda ya zo a auna kayansa da kuma sai ta kasance eh ka tare wasu kaya ka tare kaya sai za a auna aka ce wasu sai aka kira ka daga sama a ce kawai ka bar wannan motar ta wuce kaga ustukrihu alayka an tilasta maka ne ba yadda ka iya yi Allah subhanahu wataala ya ya samu wanye lafiya daga duk abin da aka cire sawo mutun akai to Allah baya kama shi da laifi haka Allah ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani wani subhanahu wataala ya doke wannan warke abu guda uku na a zuciya cewa idan ɗaya cikin suka samu ka to a wajen Allah baka da laifi abinda ka manta ka aikata da kuma abinda kai bisa kuskure da kuma abinda aka tilasta ka yin sa wajen Allah ma baka da baka da laifi Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai kuma hadisi na na gaba hadisi na 40 shine hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda malaka al-hadithul 40 hadisi na na 40 annabi Umar radiyallahu anhuma قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك أخرجه الإمام البخاري وانا حديث الإمام البخاري يفتد شيء حديث ملنبا دبو شدة da ɗari hudu da sha shida a cikin littafinsa hadisin abdullahi dan umar Allah ya ƙara musu yarda shi sahabi ne babansa sahabi ne abdullahi dan umar yake cewa akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama kafaduna almankibayya kafaduna annabin Allah ya kama ya dafa kafaduna wannan yana son kamar kuna magana da mutum ne sai ya tabe ka kaga me yake yana son ka medo hankalinka ka ji abin da zai faɗa maka sannan kuma shi ma zai taimaka masa na ya ya samu yana kallon ka ya faɗa maka abin da ke ransa annabin Allah ya kama kafadunsa sai ya ce da shi kun fi duniya ka annaka gharibun aw abirus sabil kun ka kasance a wannan duniya ka zamanto a cikin wannan duniya ka annaka gharibun kamar kai bako ne gharibu bako wanda ya zo bakunta misali kai ne mission ta ta doka za ka zo ka yi sankishur a tawa daga agadas ko kuma daga tawa ka je agadas mission sankishur aga abinda ya kai ka miye wannan mission kince ko an gane ka a fada zo ne kana shan shayi an ganka kana yawon banza kana surutun da bai da amfani me za ka yi abinda ya kai ka shi za ka kokarin ka yi suka dawo ko sannan kuma idan lokacin dawowar ya zaka ce ba zaka dawo ba na'am zaka dawo to haka ita ma duniyar nan dukkanin mun zo ne don wata mission da Allah ya turo mu kowa yi shine mu zaman to khalifofin Allah a bayan kasa wannan shine silar zawar kowanne daga cikin mu wannan duniyar ba mun zo bane dan mu rayuwa ta duniya wallahi ba shi kaka duniyar ba kawai ka hore ka ji dadi ka gina gidaje ka gina ka auri mata bila adadin ka sai manyan motoci ka zauna kana da fadawa ba shi bane yin duniyar kawai a ce kai ba shi bane zan waka duniyar Allah ya ce dalilin halitta ka dan ka wata masa ne wama khalaqtul jinna wal insa Allah ya ce ban halicci ba abinda yasa na halicci mutun da aljini sai dan ya bota mi idan na bada misalin kai ne aka tura daga minister a turo ka tawazanwa mission tana karewa juya za ka koma ko haka kana zawwa duniyar aiki ne ka zo kai wa Allah lokacin da Allah ya diba maka yana yi kuma koma za ka yi shi ne annabi ce kun fi duniya ka annaka gharibun ka zamanto a wannan duniyar kamar kai bako ne ka zo bakunta kuma bako da ban an san shi bako in ka je bakunta to abinda ka samu shi kake amfani da shi baka sa kanka neman abinda ba samu ba saboda daman ba gidanka bane sai kuma bayyana ashe ita kanta duniya kaka sa kaka neman abin da Allah bai rubuta zaka wahala zakai kawai sai ka kare wahalan baka samu abincin da kake nema ba kuma sai ka je wajen Allah ya tambaye ka lokacin da kai ka bata a duniya daga zaman duniya zaman duniya karatu ne kuma duniya makaranta ce wallahi duniya makaranta ce kun gwanin duniyar ka tsaya ka kalla da kyawu yanzu kafin kai a halicce ka kaza ka duniyar nan mutum miliyar da suka rayu a duniyar nan na'am ina jin da ko minisikin population bai kida yi su bai san su ba ba ka bane to kalla wa'annan mutane suka shuɗe cikin su akwai wanda in karfi ne a haɗa karfin mu gaba ne duttawa haɗa kare mu sun yi mu kari suna ida mai suyankin da Allah ya turo su yi ta kare ko ba ta kare ba sun koma ko ba su koma ba ka dauki annabi adam da ya zo duniyan nan 950 shekara 950 yayi ya kare ya tafi annabi ibrahim ya zo ya yayi kare ya tafi annabi musa shi ma ya zo ya tibere bugar mai da annabi nuhu yayi shi ma ya tafi ya tai annabi isa yayi ya tafi ya tai suleiman yayi ya tafi ya tai ko duk ba idris yayi ya tafi ya tai duka wayannan annabawan annabawa ne fa cikin halittun Allah Allah ya fi kaunar su akan kowace halitta amma kuma sai Allah ya jaye rayuwar su aka hidda su daga duniyar nan to dan Allah ni da kai mu muke jira kana tsammanin bari maza ai na'am ba wanda za a bari wallahi haka wannan hadisin yana karantar da kai zuhudu ka guji duniyar nan kamar ka wadatu da abin da Allah ya baka shine ma'anar zuhudu ba ka wadatu da abin da Allah ya baka kar ka ga wanda riga kace sai ka sanya irin ta wahala kawai zaka yi saboda ba tabbaci bane a lauhil mahfuz Allah ya rubuta maka wannan riga sai ka sai ka sanya ta abinda Allah ya baka ka wadatu da shi sai ka zamanto kuma abun soyuwa wajen Allah subhanahu wataala zuhudu abu ne wanda ake da bukata ana son mutun ya ya rubuta kamar karka dauki duniyar nan gidan zama ba gida bace wanda yake tabbatacce ba gida bane wanda yake da aminci ba wanda duniya take ba lasisi wallahi babu shi yanzu dai kaga duk fitsara ta duniya duk fitsara duk iskancin mai iskanci duk shedancin mai shedanci duk kafircin kafiri ba zai kai da fir'auna ba haka ne jama'a dan Allah yana fir'auna duk abin da kake takama da shi na mulki fir'auna ya fi ka duk wata kuje da mutun zai zauna a duniya a yanzu ta mulki wallahi alazim fir'auna kujerar fir'auna ta fi wannan kujerar amma dan Allah yana ina mutuwar ma ta kaskanci ta walakanci Allah ya masa a bainar jama'a a cikin ruwa Allah ya halakar da shi kuma duk imanin ka kana takama da imani da kuɗi da mulki annabi Sulaiman ya fi ka dan shi mulkin da yayi ma hadda aljannu sai kuma in kaga aljannin ma tsoron sa kake ji ko ba ga bane in kaga aljani tsoron sa yanzu da an ce aljani ya bayyana a masallacin nan kaga shi wasu bai kai wani ya sai ai ya mutu bai ƙara shigowa masallacin nan saboda haka dabi'a ta rayuwar dan annabi arziki amma annabi Suleiman shi aljannu ma har akashi yake ba su kuma kuma lebarorin sa ne lebaran lebarorin sa ne ya'maluna lahu ma yasha'u an ji Allah min mahariba wa tamathila suna aikata masa abinda shi yake so abinda shi annabin Allah yake so sulke kayan yaki shike yi suna yin manya-manyan tukare suke yi sannan kuma washayatina kullu banna'in wa ghawwas sannan kuma akwai injinoni wajen gina su zana plan kuma a aje azartar da shi sannan kuma suna shiga cikin ruwa su kuma salu'ulu eh su shiga cikin ruwa ai ba ga gane mulkin Suleiman ya kai mulki sai lokacin da aka zo bayanin da aka da aka masa labarin Balqis nan fa ya nuna mulki da kuma izza ta mulki yace aje a kawo ayyukum ya atuni bi arshiha qabla ay atuni muslimu yace wajewan fadawansa saboda akwai tsuntsaye akwai aljannu ga mutane duk duniya ba wanda ya hada wannan duk duniya mutane da aljannu da tsuntsaye sai annabi Sulaimana ya ce ma wanda suke kewaye da shi wa zai je ya kawo min gadon Balqis tana saba tafiyar wata guda a Ale retur wata guda demuwa dan fa cikin aljannu wani daga hannu ya ce wa ranka ne sa zan je na kawo gadon kafin ka shirye da ka dan bito an kawo shi ya ce wannan bai min ba an bata min da lokaci amma ya ce an bata masa da lokaci kawai ya shiga cikin an bata masa da lokaci ya taimitan ya dawo an bata masa da lokaci sai wani ya ce a akar maka Allah to ni zan kawo gadan kafin ka kimta ijiya malam kimta ijiya kuma gashi an kawo masa al'arshin ta ana kawo yace nakiru laha arshaha yace kawai a sauya masa a sauya masa samfari a canza masa kala a canza masa fanci saboda dama akwai akwai masu sude take sun duk abin da ake da bukata nan take suka ƙara suka gyara gadan kuma sai ce so yake ai masa gadan da babu irin ta a sanya bitir a sama ruwa a ƙasa da kihaye suna yawo ha annabi sulaiman da yayin mulki nan take kuma aka yi gabal ta taho tana zawwa sai take tsammanin aka ce mata to shiga fadar fadar yalla bai shugaban ƙasa annabin Allah sai tsammanin kamar ruwa ne da hito daga can bata gano al'amarin yadda yake ba tana takamarta da mulki suna cewa lanu uwa ashe bata gane al'amarin ba yana nan wajen masu abun tana tsawwa kashfat an saqiha inji Allah sai ta ware kokoranta sai ta wata ayinnahu sarhun wannan ai ba wannan wannan ta kai karkarami a bafe biya gar ne a mulkin ku wannan karami al'amari ne kaga ya akai bai tahi ba akin rana yana tsaye yana bada komanduma Allah ya zara rayuwarsa dan Allah nan cewa shi ke yi ba shi ba Sulaimanin ba Allah ne ke zartarwa ba annabi Sulaiman ba aljannu suna kewaye da shi ana ba. sai Allah ya turo mala'ika aka cire masa rayuwa kuma aka bar sa akan sandarsa falan turu abin nan gara ta cewa aljannu annabi Sulaiman ya rasu suka ce bata da hankali aka tadda rikici tace ni kuma zan nuna muku cewa Sulaiman baya baya da rai nan tazo take canya wannan sandar da ya dogara akai sai da ta kai ta karshe sai ya fadu tace ya al'amari yake haka Allah ya ce ai ba san da su da aljannu sun san cewa فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من من ساعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الله تدا sun san gaibi to ba su zura cikin azaba ta walakanci ashe dai karshen karshen alewa malam ƙasa komi nisan jiwa inji malam Bahaushe yace ƙasa yayi duk tsawon rayuwarka wallahi sai ka bar duniyar nan eh duk abin da kake takama da shi duk abin da za a tara maka na sojoji yanzu ka dauki kasar nan shugaba goma akai kasar nan shugaba goma da suka mulki kasar nan daga mulkin samun incin kai zawwa yanzu shugaba goma akai kuma duka cikin shugabannin nan goma fa biyu ne ke rayuwa duka sun take akwai wanda suna saman kujeran mulki akwai wanda shi bulaguro ma za shi akalmis an tara shi kuma an kare duk duk tsaron da suke tare da shi wasu an fara masa komi ba ba ga bane Allah ya samu wanye lafiya wannan alama ce ta ya kamata ka ka tsoraci Allah subhanahu wataala aka ce gani da wane ya ishe wane jin tsoron Allah ka dibi abin da ya faru da Muammar Gaddafi da kuma Idris Deby a can makota ne duk muna da labari Muammar Gaddafi ya kusa kai shekara 40 a mulki Idris Deby ya kai shekara nawa 30 saman mulki suna cikin jin dadin mulkin kuma Allah ya ce an zo ƙarshen saboda daman bulaguro suka zo sun zo ne su dan more libikin sun more ta kuma sai Allah ce barin ta za su kuma da kowa ba ai shawara ba ba wanda aka yi shawara da shi kuma haka suka barta suka tafi yanda suka tafi mu ma haka zamu tafi fatan mu je Allah ya sa mu je a sa'a Allah ya kaddara mu tafiya da imani ya Allah kakka jarrabe mu da bandarewa bayan imani to manzala ce masa kun fi dunya ka annaka gharibun ka zamanto a duniya kamar kai bako ne aw abirus sabil ko kuma dan hanya ka zo kana cikin bulaguro misalin zakan yamai daga tawa ka tashi zaka yi mai kaga idan ka zo do kwakwanni zaka yi gaggawa kai abin da kake yi kabi ka ci gaba da tafiyar ka idan ka zo duci haka idan ka ƙara ka tahi doso haka haka zaka je sai ka je kana tafiya ne ko to ka doka cewa a duniyar nan fa daman shekarun ka muhaddad ne Allah ya kida ya san su ya kidanye su shekara kaza zaka yi a duniya to fa kana yin shekara kana karawa ne kana ƙara kusantawa da wannan wurin da zaka je mutuka sai an kai inda za a zo shekarun sun kai ƙarshe kuma duniyar ka aure ta ko ta aure ta sai ka rabu da ita au abirus sabil ko dan hanya kana cikin hanya kai sayayya ka kauka wuce baka a duniyar nan zaki kuma ka lura da kyawo wannan duniyar ta zaman to duniya makaranta har yau a duk lokacin da wani ke tafiya lokacin wani ke shigowa wannan duniyar wasu na tafiya wasu na shigowa ne ko kuma yadda yadda ka san misali idan kuka shiga bis daga tawa zuwa gamai to in aka je kwado ba da gishiri sai a sauke wasu sai wasu sai su hau a ƙara gaba wasu su hau wasu sauka haka ne ko sai an je gaba ne ko sai kowa yi mi sai ya sauka har direban sauka yake yi ko to ya gaba ƙarshen har mala'ikun ma barinta za su yi wallahi masu wani rike da ita to har su gaba ɗaya barinta za su Allah ya taimake mu da mutuwa da imani wa kana ibn umar ma yace ibn umar abdullahi ya kasance dan umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda ya kula yana cewa idza amsayta idan kamaraita kaga marece lafiya Allah ya rika marece to fala tantazir as-sabah kar kai jira sahiya kaka ruta makanka cewa sai ka kai sahiya babban magana mu kurugar muke na wata wata shekara duyi muke ina so in yi kaza daga nan wannan wata zan yi kaza in na dauki adashi in yi kaza duka ka muke yi Allah ya samu wange lafiya kamar ba wanda ke gaba kansa mutuwa kai tsaye zai tafi kuma an bi so ka dinga tunanin mutuwar kusan dalili a duk lokacin da mutum yake tuna mutuwa to ya fi ƙara jin tsoron Allah kuma ya fi gane girman Allah subhanahu wataala idan kana tuna mutuwa cewa ana iya fa yanzu ka tahi to wani sabon Allah zaka rage saboda kuma zaka ƙara bautawa Allah subhanahu wataala amma idan kana ganin kai sai kai 60 aw 70 kaga duk matashi iri na ganin shike sai 60 aw 70 shekara 60 ko 70 kuma nan daga ba duk wanda zai shekara 70 duniya ko to dan kwaya zai koma nan ba kai da magani kusan yanzu muna kusa da wannan duniyar ai a ce mutum ya kai shekara 70 to sai wanda Allah ya ce maka amma dai ɗayan uku ne sai an samu ɗaya daga cikinsu ko ya zama to ganinka ya ɗauke ba ka gani ko kuma guwayu na ciyo ko kuma a samu tansiyon ko diabetes tare da kai ba ka bane kaga dole mutum ya koma ɗan ƙwaya akwai wanda shi yanzu bai sai da magani kullum in zai kwanta sai ya maka ne allura kuma kai kaga shekara ta shekara gani wani cikin jin daɗi yake wallahi akwai ni na san mai kuɗin da duk in zai kwana sai ya wa kansa allura amma kai daga nesa in ka gansa cikin jugege mota ya to suka ka suwa da sun more da za a dauko ciyan da yake fama da shi kai a dora baka wallahi wucewa zaka yi lahira ko ku bayyana wucewa zaka yi baka yi doka Allah subhanahu wataala ya rufa mana asiri yace idza amsaita idan kamare ta lafiya to fala tantaziri sabah karka jira karka jira safiya karka jira cewa sai sai ka sahiya ba na ka yi aiki ka shirya ka shirya ka shirya ka shirya wa tahiya zuwa zuwa lahira i'mal i'mal al-amal qabla an tusbih wa la taqul ghadan af'aluhu ko duk wani aiki mai muhimmanci kaka ce a'a bari sai gobe ka yi shi a yanzu mu daina jinkirta ayyukan alkhairi ka ce a'a na yi gobe idan kaga kamare ta to yi kokari ka aikata aikin alkhairin nan a wannan lokaci innaman nasi'u ziyadatun fil kufur akwai abinda babu alkhairi cikin dinkinta su zaka yi sadaka yi kokari kai zaka yi manzon Allah salati yi kokari kai zaka yi karatu kokarta kai saboda ba tabbata bane kuma ka kai goben ka iya yin wannan abu ko kun fahimta ba tabbas bane abinda ka so yi na alkhairi ka waye gari ka iya yin sa amma daga lokacin da yazo maka zaka yi toyi ba na ta bike ta wannan hadisi idan ka mareta to kaka jira sahiya sannan ko kuma ko kuka ce a'a idan ka mareta to yi kokari kakka jinkirta yin aikin alkhairi kace sai da safi wannan kuskure ne kakka kakka jinkirta aikin yau kace gobe zaka yi shi aikin yau a yi shi a yau gobe baka da labarin ta gaibi ce yau ka san me ke faruwa amma gobe ta Allah ce sai ya ce wa idza asbahata idan kuma kawaye gari falatan tazril masa kaka jira mareci ka ta aiki kai aiki kaka ce a'a da dare na yi kaza a'a yi kokari kai in ka samu daman nafila yi kaka ce a'a sai yi kiyamul lil ba tabbas bane ka tashi kun ba tabbas ba tabbas bane ka ga daren to tunda ka ga yanzu kana cikin ta yi kokari kai shi yasa ƴan uwa ina wa kaina da ku nasiha a duk lokacin da ka samu damar yin alkhairi wallahi kai wa kanka wa wani yi kokari kai duk lokacin da ka samu dama ka ta kai alkhairi to kaka jinkirta wannan aiki sai ce wa khudh wa khudh min sihhatika limardika karika ka more lafiyar ka karike lafiyar ka da Allah ya baka kai amfani da lafiyar da Allah ya baka gabanin rashin lafiyar kai zo maka bara idan kana lafiyayye kana cikin jin daɗi kana iya yin aiki zuciyarka lafiya lau to yi kokari kakkai kasalan cewa zaka bar aikin sai kaza a'a yi kokari kai wannan abun dan akwai lokacin da rashin lafiya zai zama kuma zaka iya ba akwai musamman matasa wannan karatu namu ne matasa kana damar yin abu to wallahi kai sa ana ta zuwa karatu kakkai wasa da zuwa karatu ko kada dan wallahi akwai radda kana son karatun kana ganin sa zai kana ganin sa yana ganin ka zaka bar sa dan baka iya yin sa yanzu dan Allah mai shekara 40 eh mai shekara 50 nake so in ce 60 in kace a wannan duniyar da muke rayuwa kace ya kara haddace maka Qur'ani dan Allah zai iya shekara 60 50 in aka samu ya karanta Fatiha da kyawu an yi kokari wallahi amma kai kake cikin shekara ka 30 25 da bakwai 30 da wani abu kana da dama kana da fursa akwai dama gare ka har yanzu sharji bai maka yawa ba dan akwai lokacin da lafiya kai tsalon larurar gida ka sai ta hana ka zuwa makaranta larura ka tara yaran da yawa masha Allah ga daru nan wa daga ba nan daga ba to in in ka san baka da kudi tarbiya ma waya ta maka ga lafalkin ka sai ka biya ga wace cikin ka sai ka biya ga kaza sai ka biya sai ka abuwa su maka yawa kana fama da shan masara ka ja ta ja kana fama da shinkawa ta ja sai Allah wanda yake kawo buhun shinkawa da da da kartan maka da da sakon civil a sati ya kare azan kace shi makaranta ka dauko ba aiki kai Allah ba la jabi zai karanta ai ko ya karanta ba fa'inta saboda shi zane ba sauran kwana ka za sati ya kare daga sati yana karuwa ba sun kare wasu kuma za a kawo kai kokari ka more tun ka banin wannan larurar ta maka yawa ka samu kai ribaci naka ka samu abin da ka samu kun kan bibi tarihin magabatan malamai gaba daya kaje ka bincika tarihi gaba daya duk wani malami da ya shahara a duniya yana karami yake karatu yana karami yake karatu Allah ya datar da mu sai ya ce wa min hayatika limautika sannan kuma eh kai kokari ka riki ayyukan alkhairi wa rayuwarka gabanin mutuwa ta zo maka domin idan ka mutu komi naka sai ya yanke badda abu guda uku aiki sadaka da kai jariya sadaka jariya kuma san abu guda buku suke akwai gina makaranta akwai gina masallaci akwai shuka itaciya akwai yin rijiya akwai bayan duka wannan sadakatu jariya ne kuma ku daga cikin sadakar da ba mu yi mu musamman ma renan ɗantawa bai kai da yin riyoji ba wallahi al'azim akwai ƙauyukan da in za ka shiga inda har akwai tausayi da imani a zuciyarka sai ka kasa kwana daga yadda mutane mata suke wahala ƙarye hudunsu bahin suna rijiya wani ɗauko ruwa ƙarye hudunsu bahin hukumar yadda to irin wannan ka je ka yi musu wannan famfon rijiya ko ka kai musu korash to Allah ɗaya ya san irin lada da Allah zai baka wannan ba ma yi shuka itace balma yanzu kashewa muke tai shi kuma ita shuki ko idan ka shuka itaciya ko ƙwaro yazo ya zauna karkashin da sai rubuta maka lada ƙwaro in yazo tsuntsu yazo ya kwanta akai sai an baka lada tinkiya in tazo ta zauna sai an baka lada kiyashe in ya shigo ya huce zahin da ya dauko a wannan unar da ka shuka sai an baka lada ba ma da kokarin yin wannan abun a musulunci ba ma da da kuma gina makarancin ne gina makarancin ne yau akwai makarancin nan da tabarmin zama wallahi ba su da tabarmin zama abin zama da za su zauna za su zauna su yi karatu ba su da amma ɗakin matar ka salon sun fi a ƙilga ba gaba ne amma ana karanta ƙur'ani ma gashi nan hurin sai a hankali uwa uba ka je wasu ƙauyuka ka iske masallacin ne asbunallahu wa ni'mal wakil zaka ga abun mamaki Allah ya samu wanye lafiya don haka in ka samu damar yin alkhairi kai sadaka jariya tana bibiyar mutum bayan mutuwarsa tana zuwa wajenka ko kuma karatu da Allah ya baka kai amfani da shi wajen karantar da mutane karatu da abun nan karatu da kai ka karantar da mutane kai na daga cikin ilmun yuntafa'u bihi a duniyar yanzu ka dinga bibiyar malamai kana tsinto karatun kana tallatawa shi ma ilmun yuntafa'u bihi ne yanzu misali sai ka ɗauki misali wata ƙadiyya cikin littafan nasiruddin albani sai ka ɗauko ta sai ka ruta istaci Allah ɗaya san mutum nawa za su kalla su yi amfani da shi za ka samu lada ko ka mutu duk wanda yake amfani za ka samu wannan ladar ko wani malami bidiyo ko audio ka tace ke wasu maganganu masu amfani wa al'umma na ilimi ka tallata su a duniya amma shi kenan kai kullum istaci kika daga flare salon shi kenan kawai care an wuce wannan yayin kauyanci ne yanzu wannan yayin yanzu ba yayin tallata sunar annabi ake ba kawai ko yayin kowa ya samu nashi ake yi eh kowa ya samu nashi rabo sai kuma abu na ƙarshe awwaladun salihu yad'u lahu ko da nagari waladin salihin yad'u lahu da nagartacce da na kirki dan da ka bai wa tarbiyya to kuma yi maka addu'a tana zuwa kaga wannan gabar fa uwaye da yawa su shiga cikin halin haulayi mu yanzu yara sai dai kawai mu taurukun Allah ya shirye muna da su amma akwai kalubale gare mu kware da gaske shi kaga ya matasan mu yanzu cikin yara masu tasowa ina maka zancen shekara 17 12 zuwa 17 zuwa 20 to cikin wayannan wayannan ajikin a shekarun to in ka doka su san 15% duk ƴan kwaya ne ko kun bayyana wannan kalubale ne ko ba kalubale bane cikin kashi 100 na wayannan yaran a wayannan shekarun suna ta'amul da miyagun kwayoyi sai ka ce yaro shekara 10 ya iya zuƙe karton karabin a wuni yaro ɗan shekara goma sha biyu wai wai tana caji wai kai yana hayaƙi wanda in aka ba shi ƙur'ani aka riƙe shi wa shekara biyu zai karanta shi daga bakar hannasi amma kuma an bar shi a nan daga nan kuma sai koma sai ya koma dabanci kakin ajima fa ya addabi al'umma da irin wannan yara la marhaban bihim eh la marhaban bihim kuma Allah ba zai alfahari da su ba wai wasu suna su yi ma hadisin manzon Allah muguwar fa'inta da annabi yake cewa in za ku aure ku aure mata masu nuna kauna da soyayya gun ku masu yawan haihuwa domin zan yi alfahari da yawan ku a ranar tashin kiyama sai aka ce maka kowanne ne annabi zai alfahari da shi a gobe kiyama kai wani dan tasha dan kwaya manzon Allah alfahari mi za shi da shi ko kai kira alfahari da shi balle manzon Allah ko kai da ubansa ba ka alfahari da shi na shugaban halitta da haka a sanya yara su fahimci islamiyya su fahimci addini a karanta da su aqida islamiyya sahihiya kuma tsakani da Allah in kuna son hakan ta samu to dole sai mun dinga nuna musu Allah subhanahu wataala mu a yanzu abinda muke samu yaran mu a zuciya shine karatun boko yayi karatun addini muhimmanci saboda nan ake zama governor ake zaman tuwa prefect ake mutun ziniya a makaranta ko daga malam in baka yi hankali wadi ga sawa mata gagare ka kaje koya musu shi sanya yaron ka in zai tela kwal in zai tela kwal ka bashi dala da wani dari yake ba yaro wani 40 kaza amma in ana islamiyya kudin kira su maka da ce masa dala 20 ko dala 10 je isla ka yanzu shi har Allah Allah yake jurkin la kwal su zo dalili yana samu diyawa kuma yaga in zai tela kwal an yi an dinga masa kaza an doka masa abu ne ai masa kaza an kaza an kaza an kaza sai na ganin ashe nan ne moruwar take saboda shi spirit saka zai ba su baka bane Allah ya sauwake wannan bugu tunani ne irin shi ne sai sai ka tsuwa kana buƙatar taimako sai da baka zuwa wasu Allah ba sai ya kale ka kawai daga shi sai mata ta sai kannan mata ta baka da ga ta yi eh daga shi sai mata ta sai kannan mata ta suke shige ayesu kai kana can ka tso ka zan larura an tura ta kamme daga kauye in ka zo gidan ma mata za ta kallon ka ta tsuke ka ta ga maka bakakin maganganu Allah ya samu wani lafiya eh hadisi na gaba ala hadisin Abi Abdullah Muhammad bin Amr bin Al-As hadisi na 41 hadisin Muhammad dan Abdullah dan Amr dan As Allah ya kara musu yarda kala yake cewa wannan hadisin albani ya da'afa su zamu karanta hadisi ne wanda albani ce da'ifi ne hadisi ne wanda yake da'ifi a cikin zillis sunna zilalis sunna manzara ki cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi annabi Allah ce dayan ku bai zai zamanto cikakken mai imani ba sai son ransa ya kasance yana biyar abinda nazar shi da shari'a ba za ka zamanto mai imani cikakke ba sai abin da kake so a ranka ya kasance yana dacewa da abin da nazo da shi na da shari'a wannan hadisi da'ifi ne inji Nasiruddin Albani alaihi rahmatullahi ta'ala duk da malaci hadisun hasanun hadisi ne ingantacce haka haka malam ya faɗa yace hadisun hasanun kikkiawa ne sahihun rawainahu fi kitabil hujja bi isnadin sahihin sai dai al-imam ibn rajab ai Musa ibn Rajab ko shi ya ƙara wannan hadisi al-Imam ibn Rajab shi ya ƙara wannan hadisi yace hadisi ne wanda yake ba da'ifi hadisi ne wanda yana da'ifi Allah subhanahu wataala ya tabbake mu duk da ma'anar tana da kyawu imanin ka ba zai zama to cikakken mai imani ba sai ka kasance abun da kake so ya dace da abun da manzon Allah ya zo da shi kuma kaga son rai wallahi mu guji son rai a duniya son rai shi ya halakar da mutane da dama yanzu kaga Abu Jahal sarri ne halakar da shi wai ba dan bai san abin da Annabi zai shi gaskiya bane ya sani amma yana gudun san ransa ne yabi yasa Allah ya ce amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa idan mutum ya hana son ransa ya hana zuciyarsa bin son ransa to aljanna ce a ƙarshe makomarsa Allah subhanahu wataala ya dace da mu sai hadisi na ƙarshe hadisi na 42 hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yarda malaci an Anas bin Malik radiyallahu an an samu daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yarda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yana cewa qala Allahu ta'ala ubangiji subhanahu ta'ala yana cewa wannan hadisin qudsi ne kenan ko ubangiji subhanahu ta'ala yana cewa haka mun karanto hadisin qudsi ba za mu ƙara arrafa ba yace ya ibn adam ya kai dan annabi adam kaga Allah yake kiran mutun wannan sharfun ne lil insani daukaka ce ga mutun har Allah ya kira ka to Allah subhanahu wataala ya karrama ka da yake magana da mutum wannan kuwa karamar karramawa bace kuma Allah ya faɗa cewa laqad karramna bani adama Allah ce hakika mun darajanta mun girmama dan annabi dan annabi adam Allah ya ce innaka ma da'awtani warajawtani ghafartu laka Allah ya ce innaka ma da'awtani wannan ma yake shartiya ce wannan ma sharti ma'anarta ai mahama a duk ko a koda yaushe ko ta yaya ka roƙe ni gafara ai ka da autani ka roƙe ni warajautani sannan kuma ka nemi abin da ke waje na na rahama shine arraja neman alkhairi daga wajen Allah subhanahu wataala ka roƙi Allah ya gafarta maka Allah ce ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ni Allah na gafarta maka abin da ke kanka na zinubai bazan damu ba a koda yaushe ka roki Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala yana shirye da ya gafarta maka bukatar da kai ka roki Allah subhanahu wataala gafara mu duk lokacin da ka nemi alkharran dake wajen Allah to Allah yana sadaka na sadaka da su kalmar ma da'autani mal suka ce ita addu'a kashi buci akwai du'aul ibada kuma akwai du'a'u mas'ala addu'a ta kashi kashi biyu muka ce du'aul mas'ala shi ne ka ta misalin ka roki Allah subhanahu wataala irin Allah ya gafarta kaga addu'a ce addu'a ce kuma akwai du'aul du'aul ibada irin irin sallah addu'a ce ibada ce kuma addu'a ce wanda zahirin alqur'ani ya ya tabbatar da ya tabbatar da wannan to in ka roki Allah subhanahu wataala a kowane yanayi ka roki Allah a kowane a kowane yaushe kuma in kar sharadin in dai zaka roka shartiya ce ma أي تفيد الشرط سنكون معناها بدل كنت أي مهما إنا بعد المن فإنت كتي غفرت لك ما غفرت مك مي غفر الله شيني الله يريه مك يستر تا مك ذنبك يبوي wannan laifin sannan kuma ya karkare maka shi Allah yace zai ruhe maka asirin ya rihe ka ba kowa sai ya sani sannan kuma Allah ya yahe maka wata rana annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fito yana roƙon Allah subhanahu wataala ya yi musu ruwan sama ya fito salatul istisqa shi da tawaga an dauki tsawon lokaci ana fama da fari sai suka fita sallar roƙon ruwa sun je annabi Musa ya ta addu'a Allah bai ruwa ba sai annabi Musa ya yi munajati da Allah ce ya Allah na roƙe ka mun yi addu'a Allah ka karba wannan me ka ki karba wannan me dalili sai Allah ya ce masa abin da yasa nake karba shi ne cikinku akwai wanda kusan shekara arba'in zunubi yake yi kuma kun fito da shi yana sabo kuma bai tuba bai yi suke fari da aka dalilin na sa na hana ruwan kenan in kuna son a yi ruwa to ka gaya musu cewa wannan da ya san ya yi laifin ya bar cikin wannan jama'ar ya fita da cikin mutane sai annabi musa ya jiyo ya kalli jama'a ya ce ya ku jama'a ku ji tsoron allah Allah ya ce fa cikinku akwai wanda tsawon shekara arba'in sabo yake yana ta zunubi kuma ya san kansa da haka in muna son ruwa Allah ya ce in gaya muku cewa ya fita da cikin al'umma Nabi Musa ya faɗi wannan shi wanda yayi maganar ya san kansa wanda yake zirbi ya san kansa yace yanzu fa in na fita in na fito fili to kowa zai ganni kuma kowa za a siye sai da ni a kaina za a ta maganganu a kaina sai ce Allah kai yake suturtawa Allah ka suturta ni abinda nake kuma Allah na tuba ka yahi ni ana nan kawai sai Allah ya saka da ruwa ah sai da Musa ya koma ya ce ma Allah ya Allah ban ba wanda ya tashi kuma kai ruwa sai ce wannan da yayi laihin nan ai ya roke da gafara kuma tai na gafarta masa shi ne dalilin hanarin ruwan kuma ya roki gafarar Allah Allah ya ce an gafarta masa sai Adam sai ce mu Allah ina so in gansa sai ce haba annabi Musa da ina son a gansa shekara 40 mana shekara 40 yana yi na raha masa asiri ba wanda ya san sa yana yin baba na raha masa asiri ba wanda ya gani to balantana yanzu da yaro iya da gafara kuma ya tona masa asiri ai musu Allah ba ma yin wannan jama'a goma fahimta saka duk abin da zaka yi Allah yana shirye da ya gafarta maka duk hatta shirka in mutun ya in ya kan roki Allah gafara wallahi Allah yana gafarta duk abin da zaka yi ubangi subhanahu wataala yana gafarta maka Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai yake cewa eh yabna adam ya kai dan annabi adam law balagat dhunubuka anana samai da za a ce zunubanka za su kai a sansarin sama su dinga tabo sasarin sama su dinga tabo giragije injo su malamai sannan kuma sun mastaghfartani sai ka roƙe ni gafara kaga wannan yana cewa ashe yawan zunuban ko da za a ce zunubin ka zai taka ya taka a haura shi ana haurawa har ya dinga tabo a watan giragije ko ya dinga tabo sararin samaniya sun mastaghfar da ni kuma sai ka roke ni gafara ka roke Allah gafara sai Allah yake cewa ai ma'ana roƙon Allah gafara shine hanyar da wasu mutane ba su iya ba ya ake roƙon Allah gafara hanyar da wasu ba su iya ba dan gaji mutana cewa astaghfirullah eh astaghfir wai sai bari yake wa wai astaghfirullah Allah ko su fir'auna su yi abu astaghfirullah wa tubu ne astaghfirullah astaghfirullah fi'li ne sulasi mazid bi mazid bi bi thalathati ahruf daga fi'li ghafara yaghfiru sai kuma an ƙara masa al alif was sin wat ta sai zaman to istaghfara kuma da ya kita akai tasrifi sa mudari sai zaman to astaghfiru ina fata muta mun fahimta daga astaghfirullah ya tabbata a hadisin Anas sage cewa idan bawa yayi zunubi idan bawan Allah yayi zunubi yace Allahumma inni amiltu dhanban faghfirli to Allah zai ce wa malaiku alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhunub faqad ghafartu li abdi Allah zai ce wa malaiku bawa na ya san yana da ubangiji da in yayi laifi na yafi masa kuma ya roke ni gafarin Allah ce na yafi masa a duk lokacin da kai laifi kace ya Allah ni na yi laifi Allah ka yafe mini sai Allah ya kira malaiku ya ce ka bawa na ya san yana da ubangijin da in yayi laifi na yafe masa sai Allah ya ce ku sheda na yahe masa zaka shi istighfari kace astaghfirullah kuma astaghfirullah wa atubu ilayhi ko kuma allahumma inni amiltu dhanban faghfir li ina batar mu fahimta wannan da take istighfarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake karantar da ayyakarsa da sahabbansa to Allah yace ghafar thumma astaghfarani sannan ya nemi ni gafara sannan kuma ka gane mi Allah gafarar zuciyarka tana tsane da abin da kake aikatawa baka yin istighfari kuma kana jin dadin abin da kake na sabo wadan ba istighfari bane kamar kana wa Allah rishin kunya ne eh in zaka yi istighfari ka ji a zuciyarka ka karaya cewa abin da kake laifi ne kuma kana kyamar laifin kuma baka fatar kuma wata kinsa amma kana fatar kana laifi kuma ka abun nan wannan kuskure ne yasa Allah ce ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخذي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إن ذاك توبة توبة مكاو توبة مكاو شينك توبة باكا تنانين توبة ذاك ذاك ساكي وانا الليبي kuma zuciyarka ta tsani wannan abun amma kana alaihi kuma kana yana birge ka kaga yanzu kenan eh sai a sai a koma gidan jiya Allah ya sauke yace ya ibn adam ya kai dan annabi adam innaka innaka law ataitani bi qirabil bi qirabil ard khataaya thumma laqitani la tushrik bi shay'an la ataituka bi qirabiha maghfiratan Allah ce ya ya ibn adam ya kai dan annabi adam law ataitani da za ka zo min bayar mutuwarka da ƙirabil ard da abinda zai kai ƙasa shi ne ƙirab da abinda zai kai ƙasa ko ta hanyar abinan almal yawa ko kuma ta hanyar yauni ko kuma abinan girma khataya na kuskure na zunubai jamu khati'a ma'anar shi zunubai da ga yanci al khati'a bi ma'ana az-zunub to Allah ya ce da za ka zo min bayan ka mutu ni Allah ka hadu da ni kana ɗauke da laifin da ya kai ƙasa yawa ko ya kai ƙasa yauni ko ya kai ƙasa girma sun malaƙita ni sannan kuma ka haɗu da ni Allahn bayan mutuwa la tushrik bi shai'a ba ka haɗa ni da kowa a wajen bauta kaga nan shai'an na kira Allah ya ko wanda suka ce kuma annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum wannan malamin usul sun san su san abin da ake fada laifin karami shirka karama ko babba duka kazo ga Allah baka shirka karama babu babba ina fatar mun fahimta sai Allah yake cewa la'atituka bi qirabiha maghfiratan ni kuma wallahi da zan hadu da kai ina me kwatankwacin ƙasa da gafara ma'ana na gafarta maka baki daya duk abin da zaka zo da shi in dai baka wa Allah subhanahu wata'ala shirka to bai subhanahu wata'ala yana shirye da ya gafarta maka jama'a mun fahimta wannan yana karanta da mu cewa ashe shirka abace wanda take da girman gaske zinubi ne mai yauni sannan kuma in mutun ya kuskure ya mutu ya je gaban Allah yana shirka to sai abinda Allah subhanahu wata'ala yi sai abinda Allah subhanahu wata'ala yi yasa Allah ta faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا in har kana son haduwa da Allah subhanahu wataala lafiya Allah yace kada ka kuskura kada ka kuskura watan kana shi da wani kaka yi wa Allah kishiya duk abin da zaka wa Allah subhanahu wataala na laifi Allah yana iyahi maka amma matsalar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta duk abin da bai kai shirka ba amma shirkan kan to in mutun ya mutu yana shirka sai abinda Allah subhanahu wataala ya ga dama kuma kaga wannan shirka yanzu sai dai mu roki Allah ya kare mu da ita yasa manzo Allah ke roƙo Allah ya cewa Allahumma inni a'udhuka min Allahumma inni a'udhuka min an ushrika bika ya Allah ina neman tsarin ka kare ni kada in hada ka da wani to shirka fa kala kala ce akwai akwai shirkul akbar akwai ashirkul asghar shi zaka ke ganin a da'awar ahlus sunna wal jama'a babban abin da suke maida ma hankali wajen karatu shine tauhidi aqida daga lokacin da mutum ya rasa aqida duk karatun da kai duniya aikin banza ne baka gano Allah ba ko shine ilimin da ake sanin Allah subhanahu wataala da shi in ka rasa aqida to to ka rasa ka rasa foundation ta addini baki daya aqidan nan fa saboda muhimmancin ta Allah ya jinkirta sallah yayi da azumi da zakka da hajji sai da aka yi shekara goma ana karantar da mutane aƙida su san waye Allah da kuma ana ganin yanzu mutane kamar sun san Allah ko wallahi da saura har yanzu akwai saura daga su malam yakubu in kuna kama jiki ko kama jiki har yanzu shirkan nan fa ba a barta ba baka gane cewa shirka ba a barta ba sai in kana kana kusa da gidan wani boka ko malamin cin ka ga yadda ake dinjiro to a gidansa idan al'umma take take kwarara wallahi lazim daga maza da mata har ƴan mata yanzu wajen buka suke zama Allah har ƴan mata sai yanzu in baka addu'a yanzu wata take tahiya da kai kawai ta mina ka dan iska wallahi eh dole sai ka tahi tsayi saboda mutanen maza su yi yawa kana ganin mutu ka kana ganin shi kana dibi mutunan kirki salihi ashe mushriki ne gaba da al'amuran sa ya tankwara su cewa akwai wanda ke yi bayan Allah daga lokacin da mutun ya sa cewa a zuciyarsa akwai wanda ya isa masa wani abu bayan Allah malan ya rabu da tauhidi kenan mushriki Allah ya kare to kuma ba a gane ba a gane mai imani ba a gane mai imani na hakika to sai Allah ya jarrabe ka wani Allah zai bashi dukiya duniya ne shimfida masa idan Allah yana son ya gwada mutane cewa wai mai abin nan muwahhidi ne mai kada ta Allah ne ko mushrik to sai Allah ya janye dukiyar sai Allah ya bar ya sai ya nuna mana ya sai ya nuna duniya zashi wani ba bai iya hakura akwai wanda shi kawai bai yi hakura dole yanzu digit za ta yi ta dawo daga shi can wajen wancan malamin can wata ayo masa rubutu nan a kaza can an ce an baka shi laya an ce dinga ziyarar makabarta shi abin dare wallahi lazim kaji ai awa bai da dama wani abu in aka ga maka shi hankali bai doka wani abun in aka ga maka shi kai malamin tsibayin iska ne wallahi wallahi kai Allah ya tsare mu da sharrin su to shirken nan kuma akwai ta magana akwai da magana ce ake yi wanda in kana son ka mori karatu to ka je ka da littafin al-fawzan da da su Muhammad bin Abdul Wahhab mun dauko foundation cewa tsarin zamu din karatun aqida mun karanta suna da dama to mutun ya ta bincike aqidan nan kake wasa da ita aqidan nan kake dan ne aka bambanta dan duma da kubewa sannan kuma su masu aqidan su ne za su fi kowa morewa gaban Allah subhanahu wataala sannan kuma game da tuba neman Allah gafara kakkai wasa dan shugaban halitta ma da kansa yana roƙon Allah gafara manzo Allah da kansa yana roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta masa a huri guda biyu kare Allah bai amsa gafara duk wanda ya neme sa gafara shine mutun yayi sakaci mutuwa ta zo masa in mutun yayi wasa ranar mutuwa sai ce ya tuba ko ya tuba Allah bai karba kana ganin mutuwa za ta nan zaka tahi kace Allah yazo mun tuba Allah bai karba duk abinda zaka in dai ran mutuwa ga kana ganin mutuwa ga ta kirda muzu haka manzon Allah yake cewa Allah baya kace watan ba a kace ba Allah bai yanke tuba sai in rana ta fito daga yamma na biyu kenan ranar mutuwarka da kuma ranar da rana ta fito daga yamma idan mutun ya ga rana ta fito ta to Allah yanzu mun musulmin taran nan musulmin bai da amfani dan da yana da amfani to da da yawo fir'auna amfani ko ai fir'auna lokacin da ya ga mutuwa sai da ya musulunta sai da musuluncin bai da amfanin ko a musuluncin yayi ya tuba lokacin da tuba bai da tuban bai da amfani ina ba da kun bayinta Allah ya ce yake cewa amantu ay falamma adrakahu al-gharq ala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin sai Allah ya ce al'ana وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فرعون fa duk iskancin ka baka kai fir'auna ba fa eh duk iskancin mutum ba zai yi ba da yaga mutuwa cewa yayi amantu fi'ilin ma da ya kawo maji kuma fi'ili maji kuma malamin balaga yufidu tawkid a cikin zance amantu tinini nayi imani nayi kaga fi'ili maji yayi ko shige verb otan passé kuma ita wai ba a yanzu ba ba present bane fa ya amantu na yi imani abu ya yi imani annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isani fa na yarda abinda banu sa suka yi imani da shi sai ce kuma wa ana wa ana kaga damirul munfasil kenan ko wa ana sai ce minal muslimina kuma sai ka alif wallam minal muslimina tsumbul ila cikin musulmi sai Allah ya ce da shi al'ana haba yanzu alai daga komi ya kare maka wa qad asayta qablu tan baya kai abin da kake yi kai sako ka an taimaka wa azhaqiji wa kunta min almufsidin ka zama cikin mabunata dan haka ba zaman to masu yoye ta gafara mu roki Allah subhanahu wataala kuma ya gafarta muna wannan shine karshen wannan littafi na na al-Imam an-Nawawi alaihi rahmatullahi ta'ala Yahya bin Sharf an-Nawawi wanda mun karanta tarihin sa ko Abu Zakariya cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya wani aron kwanaki mun yi darasi guda talatin tif a cikin wannan littafin to Allah ya sanya wa karatun albarka da na so a yi da karatun a darasi goma sha biyar amma su malam jami suka yi suka ce a'a suka ce a ja karatun don al'umma ta amfana to Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mun yi dan shi kullum ina faɗa muku cewa wallahi al'azim ba amfanin yin aikin alkhairi ba don Allah ba in za ka yi ka yi don Allah kuma ka roƙa Allah ya kare maka imanin ka daga yi daga wasu su yaba ka to Allah danka muke yi kuma ka sani Allah ka taimake mu ka taimake mu a rayuwa ka gafarta mana kurakuran mu abinda muka ta tun daga farkon littafin har zuwa ƙarshe Allah ka sanya shi watan ya zama to sanadiyar tsira mu a gobe alkiyama kuskure kuma Allah subhanahu wataala ka gafarta mana ba za mu kasa a guya ba wajen yin addu'a da ƴan uwa suka tsaye wajen ka asasa wannan karatu tun daga farko har zuwa yanzu da ake ta karatun da ƴan wa masu ba da haɗin kai wajen abu ne shafi S media masu yada karatun wanda ana karatun a live suke suke tallata karatun kuma a ida su tura ta a group kinne su yi su yi su yi kaza to Allah ya saka musu da alkhairi da rana ɗaya ba su taɓa lacci ba da rana ɗaya a ce gashi na an an an zo karatu babu su ko an zo karatu an zo karatu saboda babu su za a fasa karatun inda ba ta darura ba take tsari'a kuma wannan dawo dan adam ma'azur ne Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah subhanahu wataala ya biya su ya sanya a cikin kyakkyawan mizanin ayyukansu ya saka tallata sunnar manzon Allah to Allah ya hada mu da su gaba ɗaya tare da manzon Allah a aljanna da ma masu ba da haɗin kai wajen su zo su saurari karatu a wannan makarantar mai tarin albarka a wannan masallaci na na annu dukkanin mu Allah subhanahu wataala ya saka mana da da kikkiawan sakamako kuma ya ya gafarta muna ya sanya wannan shine silar tafiyar mu shiga aljanna ƙarshen karatun hadisi kenan nan zamu tsaya a karatun hadisi sai kuma in Allah ya kaddara muna raye bayan wata ramadana sai mu shiga sabon karatu cikin umdatul ahkam insha Allah arba'una kan mun wanye da shi in Allah ya yarda sai kuma umda in Allah ya kaddara mana a hakan haka in Allah da sai mun dangane da littafin al-Imam al-Bukhari insha Allah in Allah ya yarda Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci ya sanya mu wanye lafiya wanda ya gina wani masallacin Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi ya sanya a cikin mizanin sa Allah ya taimake mu da taimakon sa ya iya mu da iyawarsa muna tawassali da karatun da muke tun daga farko har ƙarshe duk bukatunmu na alkhairi Allah ya biya muna duk abin da muke jima tsoro Allah ya kare mu Allah wannan ƙasar ka kare mu da ita ka kare mu mutuncin mu ka kare zuriyar mu ka kare iyalin mu Allah ka sanya albarka a rayuwar mu Allah ka sanya albarka a iyalin mu Allah ka sanya albarka a zuriyar mu Allah ka sanya albarka a karatun mu Allah ka sanya albarka a ilimin mu Allah ka sanya albarka a iyalin mu Allah ka sanya albarka a dukiyar mu ka sanya albarka a rayuwar mu baki daya fa khairul kalami ma qalla wa dalla rana ta yau in Allah ya kaddara da ka zamu yi karatun fikihu da muke na na Ishmawi saboda mu samu mu yi da karatun kafin watan Ramadan in Allah ya kaddara insha Allah Allah subhanahu wataala ya taimaka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh